أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko don gabatar da daura a kan littafin aqidatul tahawiyya wanda wannan littafi sananne ne a duniya ta aƙida ta ahalus sunna littafi ne kuma mai muhimmanci kwarai da gaske to na farko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za a gabatar yanzu Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan ƙarko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makumanmu da buɗe gaba ɗaya ga al'ada ta ilmi wadda take al'ada ce ingantatta yana da kyau kafin a karanta littafi a san wane ne wannan littafin yana daga cikin abin da da yawan mutane ba ruwansu da shi waye littafin a wani lokaci ya rayu a wani lokaci ya mutu meye aƙidarsa shi mai littafin meye littafin yake karantarwa wani manhaji na shi mai littafin ya tafi a kansa sannan kuma ya za mu yi musamman hajinsa shin ya faɗa ne ƙarara ya ce ga manhajin da zai tafi a kansa ko ko malaman da suka karanta littafin suka san manhajin da ya bi suka yi abinda ake kira al-istiqra at-tam da al-istiqra an-naqis da yawa daga cikin ɗan uwan ɗalibai irin wannan ba sa hankalta masa to wannan yana da illa a ilimi baka karanta mukaddima ta littafi ba kawai sai ka fara karanta littafi wannan matsala ce yana da kyau ka karanta mukaddiman malamin da ya littafi sannan kuma ka san manhajin da yace zai amfani da shi sannan kuma alal akalla ka karanta fihras karshen littafi ka karanta fihras kaga abinda littafin ya kumsa na abuwa da mukaddima wannan yana taimaka ma mutum a lokacin da zai yi magana a san yayi magana ta ilimi domin matsalolin da muke fama da su tsari na ilimi idan baka fahimce shi ba to zaka je ne kai gwagwarmaya da masana ka faɗi abinda ba haka yake shi yasa muna kira ga 'yan uwanmu ɗalibai mas'ala ta ilimi mas'ala ce mai girma to shi yasa muke son mu ɗauki wannan bayanin a takaice mu yi bayani kan mai littafin da manhajinsa da sauransu sannan kuma musan irin tsarin da za mu bi wajen wato gabatar da wannan karatu allah ya taimake mu abu na farko wannan littafi an fi sanin sa da littafin al'aqida at-tahawiyya to yanzu in ka tabbai mutum menene aqidatu at-tahawiyya nan ma akwai matsala tunda kawai ya ji da akidar tahawiyya me ya akidar tahawiyya ce akida ta tahawiyya magana ta kare amma wani lokacin littafi yana shahara ba da sunansa ba yanzu kun ga sai a ce tafsirun ibnu kathir babu wani tafsiri a duniya mai suna tafsirin ibnu kafir sunan shi tafsirin qur'an al-azim amma sai fi shahara da ni tafsirin ibnu kafir ana cewa tafsir ibnu jarir al-tabari ibnu jarir al-tabari bai sami ya ma sunan shi tafsir ibnu jarir al-tabari ba sunan littafin jami'ul bayan an ta'wili ayatul qur'an haka sai a ce tafsirul qurtubi shi ko abin da ya samu littafinsa suna aljami'a li ahkamil qur'an to amma saboda mu wani lokaci abin da mun ka sani ya shahara da za a tambaye ka meye sunan tafsir ibnu jarir tabari da a yanzu ne ma yalla zaka shiga bincike a matsayin ka na dalibin ilimi shi yasa nake kira zuwa ga ƴan uwa na dalibai gaskiya manhaji na ilimi yana buƙatar bincike da kuma rashin gaugawa sai an tabbatar da abu haka yake sannan a gabatar da shi waɗannan littafin malamai suna kiransa bayanu itiqadi ahli sunnati wal jama'a wanda wannan littafin sunansa Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salama bin Abdulmalik bin Salama al-Azdi sannan al-Misri na ana faɗin dangantakar shi wannan malamin da asalinsa da wurin da ya ramu al-ma'rufu bin tahawi kaga an san shi da al-tahawi waɗancan sunayen ba a san su ba ina fata an fahimce ni yanzu ne kace mai mai sunan mai aqidar tahawi akwai ta ce imamu tahawi alhali sunansa abu ja'far ahmad bin muhammad imamu tahawi ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai da suka yi ma wato musulunci aiki musamman ta fuskar wallafe-wallafe an haife shi hijira tana da shekara 238 ya mutu hijira tana da shekara 331 ta ji lokacin da ya ranu za mu karanta littafin mutum kuma musan tarihin sa ba musan rayuwarsa ba kaga akwai wato kusur kenan imamu tahawi a mazhaba ta fiqhu wato dan mazhaba ce ta al-hanafiyya al-ahnaf a can a fagen fiqhu an haife shi a wani gari da ake ce ma ƙaha ƙaha daga nan ƙahawiyya ta samu asali wani gari da ake ce ma ƙaha a ƙasar misra yanki ne wanda ana kiran shi lina sunan yankin kamar a ce gundumar ko jihar lina a garin kuma wato ƙaha sannan kuma asalin karatunsa ya fara akan mazhaba ta al'imamu shafi'i a fiƙihu ya fara ne da mazhaba ta al'imam a shafi'i sannan kuma ya canza mazhaba ya koma ɗan mazhaba ta hanafiya kamar da muka yi bayani kuma a ƙarshe sai da zamanto ba wani babban malami na fituhul hanafiya a wancan lokacin a ƙasar misra wanda ya kai shi shi yasa sun kace intaha ilaihi riyasatul hanafiya bi misra sai da zamanto a fiqhul hanafiya shine ƙarshe kaga duk da yake ya tashi akan wata mazhaba bai hana yin ciki akan wata mazhaba ba wannan zai koya mana cewa a shekaratun mazhabobi daban-daban yana daga cikin abin da ke taimaka ma ɗalibin ilimi ya zamanto yana da fahimta ta al'amura ya zamanto ka san nan ka san can to lokacin da zaka aure al'amura yanzu kun ga matsalolin da muke fama da su galibin mutane musamman munan yankin tun daga yankin afirka ta yamma da yankin kasashen larabawa da andalus ƙasar spain inda daular umawiya ta yi zama mazhabul maliki ne yanzu in ka ɗauka tun daga andalus maghrib maroc ka ɗauki tunisia ƙasar tunisi kayyo misra kayyo ƙasar libya ka faɗo nan niger nigeria duka fiƙon da ya shahara shi ne alfiƙon maliki to mutumin da ya karanta mazhaba ta alfiƙon maliki ita kaɗai ya sani to ba yadda za a yi in zai fatawa ba zai fita cikin fiƙon maliki ba sannan kuma zai iya ɗauka cewa wannan magana ita ce mafi ƙarfi a cikin mi a cikin matsala shi yasa karatun fiqhul muqaran ka karanta mazhaba ɗaya biyu uku hudu kai ma in yana yiwa hadda manhajul zahiriya wanda ake ce mazhaba malamai sun ce ba a ce mata mazhaba tunda su bu su ce mazhaba mace amma manhaji ne da kuma sanin ƙa'idodi na usulul fiqh da usulul hadith da usulul tafsir su ne za su taimaka muna yawan rigime-rigime da akwai tsakanin masu da'awa a samu sauƙinsu saboda zai zama ne ga maganar da wani ya ce ga maganar da wani ya ce ga maganar da wani ya ce ga maganar da wani ya ce ga dalilan wani ga dalilan wani ga dalilan ko mazhaba kaza mazhaba kaza to sai mu dawo zuwa ga ka'idodi na ilmi wanne ne magana shi tafi karfi a wannan matsala sai mu dauke ta sai mu yi aiki da ita idan aka yi haka za a samu saukin matsalolin da muke fama da su ba za a iya magance matsalolin duniya ba don da amma duniya bayan da za a iya magance matsalolin ta ɗari bisa ɗari mun fahimci wannan da kyau ko in ka koma da ƙasa ƙasa akwai littafin bidayatul mustahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd al-andalusi al-hafid domin ibn rushd tun guda biyu ne fiqhul maliki ne amma yana kawo manhabobi da dalilansu daban-daban zai taimaka ma ɗalibin ilimi ya fahimci irin waɗannan abubuwa to sannan kuma imamu tahawi aqidarsa aqida ce ta salaf aqidatu ahli sunna wal jamaa wannan littafin kuma an yi sa ne akan wato aqida ta salaf kenan kuma ya faɗi kamar wato ya kawo galibi bayanai ne na aƙida ya ce kawo da ƙa'idodi na aƙida ya faɗi matsala ba tare da ya kawo dalilanta ba ya tsawaita a wajen kawo dalilai ita aƙida da muke gani da yawa daga cikin musa akwai usulul fiqh ko akwai usulul hadith ko mustalahul hadith ko ba haka ba ko ulumul hadith duk ana kiransa akwai kuma usulul tafsir to akwai usulul aqida shin ita aqida tana da ka'idodi da usul da tun gaje akan su wannan da yawa daga cikin dalibai ilmi musulun da wannan ba ita kanta aqida akwai ka'idodin da take tafiya akan su domin inda aqida ba ta da ka'idodi da ba za a iya gane wanne ne ba yanzu idan aka samu sabani a cikin aqida waɗanne ƙa'idodi ne za a koma a kansu a gane wani ne yake da aƙida ingantatta wani ne bai da aƙida ingantatta in babu ƙa'idodi ai ba za a samu yadda za a yi a tantance wannan ba to ina kira zuwa ga ‘yan uwa akwai wani littafi sunansa alƙawa'id al'usuliya al'mu'athira fi aƙidati ahli sunnati wal jama'a wa raddu alal mukhalifin doktora ce da aka rubuta a ƙasar saudiya a jami'a ta madina wadda ta tattaro ƙa'idodin usulul fiƙi da suke da alaƙa da aƙida gwargwado kuma an tattauna yadda za ka iya gane ko da an zo maka da tambaya a aƙida ya za ka kafa dalili wannan abu da mai muhimmanci wanda yi wanda littafin binciken na doktora sunansa yusuf rasamat donanov wannan littafin yana da muhimmanci a yi kokari ko da nuska guda ku samu sai a yi fotokofinta littafin yanzu ba a samu shi ko a saudiya ya yi karanci amma za mu ga yadda za a yi ko da cikin yan uwa ina da nuska guda zan sa a yi fotokofinta a bayar saboda yan uwa waɗanda suke bukata sai su samu su yi fotokofiyar littafin kuma a intanet ba su sake shi ba ba mu san dalili ba saboda littafi ne mai muhimmanci kwarai da gaske da za ka karanta shi da duk lokacin da za a tattauna akan matsala ta aƙida to insha Allah ta'ala akwai yadda za ka yi ka fahimci abin ba tare da wato ba ma son rigima dalili shine ke sa ɗan adam ya gamsu rigima hayaniya ce za a yi a tashi mu fahimci wannan ko to Allah ya taimake mu ilimin aƙida bayan wannan idan muna son mu yi bincike kan aƙidu waɗanda ba na musulunci ba musamman aƙidu na musulunci mun san muna da littattafan alfirak da kuma almazahib misali imamu shahristani yana da almilal wan nihal imamu ibnu hazm yana da littafi na almilal wan nihal akwai kuma wani littafi shi ma yanzu zamani gaskiya yana da kyau ɗalibin ilimi a ce ya mallake shi don zai taimaka maka wajen da'awa wato almausu'a almuyassara fil ahzabi wal adyan wal firq al mu'asira littafi ne wanda aka tattaro a ƙidu aka yi bayani kuma ba tare da larabci wanda yake mai wahala ba ɗalibin ilimin mujalladi biyu ne idan aka same shi za ka iya ɗaukar waɗansu nukata ko wace aƙida ka yi bayanin ta wanda littafi yana da kyau a same shi al-mawsu'a al-muyassara fil ahzabi wal adyani wal firq al mu'asira mujalladi biyu ne idan an same shi wanda littafin yana da kyau ɗaliban ilimi su same shi da haka shi yasa muke son abin nan to amma abin da ya shafi fagen turawa su turawa matsalar da muke fama da ita ba mu karanta turanci ba galibin mu in ce turanci tun da nan muna kasar Nijar mu ce Faransai in kasashen da reno Ingila ne mu ce turanci English waɗannan turawa sun yi muna mulkin mallaka sannan sun bar muna sun zuba muna guba mai yawa kafin su tafi to rashin karatun aƙidunsu yana daga cikin abin da ke sa aƙidunsu waɗansu daga cikin musulmi suna rugowa da waɗannan aƙidu shi yasa idan allah sa ka yi karatun boko ka iya faransai ko angale ko ka iya biyu to ka ba ɓangaren nuna aƙidun su turawa ɗin ga yadda suke ga irin kuma yadda suka saba ma musulunci ga irin kuma yadda za a yi a yaƙe su wannan fage ne na da'awa wanda da yawan masu da'awa su damu da shi ba ko kuma in baka yi faransancin ba baka yi english din ba akwai littattafan da aka rubuta a ƙidunsu su turawa waɗanda aka rubuta tarihinsu da yaren larabci ka same su munan yanzu gashi sun samu sun zo sun yaƙe mu kuma suna babu labarin ƙasashenmu abinda bamu da labari yau idan nan a nijar niki idan gidan rediyon nijar ya bani labari game da labarin Nijar ko ta Nijar sai dauke shi wasa amma yau idan aka ce BBC ce ta faɗa wani ma ya fi gaskata BBC da Alkur'ani ko RFI don yanzu da ka jama wani aya ka karanta aya ka fasara sai ce to malam sai vrai me ka ji a fara kukan akuya ko amma an ka ce sai RFI Radio France International shi ke nan ta yana gaskata ta musamman ɗan bokon da ya bugu da su to mu karanta aƙidunsu mu karanta tarihinsu sun zo sun mu da mulkin mallaka sun kafa mu da tsarin karantarwa irin nasu sun koya mu da yarensu sun kawo tsari na tafiyar da jagoranci irin nasu yadda suke so kuma suna bibiye da mu mutanensu na nan cikinmu ƙauyuka proje-proje sai su baka labarin ƙauye su zo su karantar da kai ma yaren ka tana ganin kai ba haushi ne su koya ba hausa ɗin cima baka iya ba kenan su sun samu shi yasa sai su yi magana a kanmu a kan ilmi mu kuma idan muka tashi raddi wani lokaci sai mu yi cikin haushi sai mu ce za mu yi raddi ba tare da ilimi ba sai mu wato mu ƙara ɓanna a kan ɓanna idan aka kawo ma hari abu na farko wanda ya kamata kai ba hari za ka kai ba samu wuri ka laɓi ka shirya a sannan ka kai hari mu da ba mu karanta rayuwarsu ba sai mu je mu yi musu kiran karya sun ce wannan abin ba gaskiya ba ne ko musulunci bai yarda ba don mutum yana kafiri kai masa karya ba gaskiya ba ne to wannan na yi wannan mukaddima ne kafin mu shiga cikin wannan littafi saboda mu waye ma duniyar yau mu waye ma da'awa idan zaka karatu aƙida a wajensu kaga duk galibin kalmomin da suke karewa da jiji suna karatun aƙida suna ce mata ideology menene ideology in ka koma cikin ilimin na morphology ko ilmu sarf da al-ishtiqaq ide tana nufin tunani logi kuma in ka kalma ta kare da logi tana ba da ilimi ko kuma aƙida yanzu in nace technique sai an ka ce teknoloji shi teknik yana nufin dabara loji ilimin yin dabara yin al'amura cikin sauki muna fahimta da kyau to idan kuma an ka ce loji wani lokacin zai ba da aƙida ba ilimi ba sai ya zama to ideoloji ilimin da ke karatun tunanin dan adam domin su aƙida tana da alaka da yadda kake tunanin matsala da bata da lodi to duk masu ji ji ji din nan na ba ku ki ku rike su da kun ji su ku bincike kan suka samu kalima 100 ko 500 masu karewa da jiji din nan ka fahimci ma'anarsu ka bayyana ma al'umma sharrin da ke cikinsu da irin muna da aƙin da ke cikinsu ka samu bincike na farko ke abu na biyu kalimomi masu karewa da ism ism ism ism esm suna ɗauke da aƙidu su ma sai ka ɗauke su kowace daga cikinsu ka samu kalima 100-200 shi sarki ce wannan karatun ba yana son ya tsaya bane kawai mu yi daura mu tashi in mu samu makullan da za mu gane ga yadda ake bincike sai a ce maka aƙida ta naturalism ta ga nature tana nufin ɗabi'a naturalism ‘yan aƙidar ɗabi'a waɗanda ba su yadda da akwai Allah ba su ɗabi'a ita ce Allah a wajensu idan baka karanta wannan aƙidar baya za ka yi wa musulmi bayani ta su gado ba nihilism ko nahilism nahilism waɗanda suke cewa babu Allah kwata-kwata kaga su kafin su ya wuce da abuja da na fir'auna don shi abuja a yadda da akwai allah bai dada abota allah shi kadai ba wani balakan malaku minhum alimshu wasbiru ala alihatikum aja'ala al-alihata ilahan wahida amma allah ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah lokacin da wannan aya ta sabka abuja hal yana rayu da za a tambaye shi wahali ce ka sai ce allah fir'auna daga farko ya ce shi bai san wani abin bauta in ba shi ba ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghayri ana tafiya kuma sai fir'auna ce to ana rabbukumul a'la akwai Allah amma shine oga kwata kwata kenan fir'auna bai yi inkarin cewa akwai Allah ba amma ko da akwai Allah to shi ya yarda shi ma Allah ne shine as-sama muna fahimta da kyau ubangiji kenan tunda ya ce shine rabbu to su waɗanda yan nihilism sai sun ka ce ka tai ka diba cikin dictionary ko ka shiga cikin internet ka sa definition ta nihilism ko nihilism za a nuna maka c'est la négativité totale de Dieu babu Allah kwata-kwata ba su yadda da akwai Allah to muna wannan abin ana karantar da 'ya'yanmu shi a cikin kasashen yau in ka tayi lise franco-arab ko francophone akwai philosophy in an ka zo filozofi akwai shafitar na religion sai a zo sai a maka tambaya ce est-ce que dieu existe est-ce que akwai allah wai kaji tambayar su kawai est-ce que akwai allah a kasashen musu guda ainihin mulkin mallaka ake karantar da wannan kuma muna nan zaune muna ta cewa mu karanta wani bangare mu bar wani bangare mu su su karanta aqida mu su kokarin su rusa ta mu ba za mu karanta su mu rusa ta est-ce que Dieu existe est-ce que akwai Allah haka ake cewa da larabcin ma ana karantar da filosofi to wasu filosof sun ce akwai Allah wasu sun ce ana nan dai ana jira dai ha'ai bincike a garin ko akwai Allah ko babu wasu kuma sun ce babu Allah ko tsanta mu kuma yanzu mu ne muke karantarwa a kasashen mu turawa sun zo sun karantar da mu sun tafi sun bar mu da gwarawa kafirai na sauran kasashe da aka kawo sun tafi yanzu kuma mu ne muke karantarwa to in ba mu san wannan ba muka tsaya muka karantar da matasan mu muka nuna wasu wannan aqida ba gaskiya bace kaga akwai matsala kuma wannan tambayar ta SQ do exist ni ba ne kamata mai ba da amsa ta ba da Abu Jahal ma shi na da sai mu ce wai man khalaqaka da ya ce Allah sai mu ce to ya wuce philosophy da Abu Jahal ya wuce wannan tsari to wannan yayi tasiri har cikin aqidu da suke watsuwa cikin musulmi wanda lokaci bai ba ni dama da wato shi'anci da hulatu sufiya sun yi ta ɗaiɗebowa da falasifa akwai aƙidu wanda sun ka haɗi waɗanda har yanzu suna samun suna cutar da musulunci yanzu kaga yan wahdatul wujud da suke cewa komi Allah ne ai filosof su suka fara tunanin wannan saboda cewa sun kai babu Allah na cire ita ce take transforme kaga ne bai fahimta wannan yanzu ɗan haƙiƙa ɗan batini da ɗan haƙiƙa na gulatu sufiya da ɗan batiniya da ɗan shi'a da suke cewa duk abin da ke cikin alkur'ani kawai sambol ne da an ka cewa aki musu salata ba ya ana ka zo ka yi rubuki ba kawai a salat sai ɗan sambol ka yi rekonetar da akwai allah ka yi akwai allah kaga mazhaba ce ta ramziya yan hakika suka ɗauki wanda suka ce hakikanin lafazi baka gane shi bane ba duka ake nufi ba su ko batiniya sun ce Allah yana da zahirin da batin a daina sallah shi yasa yan shi al ba sa sallah ba sa zakka ba sa azumi ba sa komai gulatu sufiya suna da wannan aqida amma cikin filosofi akwai wannan paske aflaton me yake cewa yake cewa wannan duniyar da muke ciki ba ita ce duniya ta hakika ba akwai wata duniya wadda Allah ya yi can ta daban le monde real kaga yana son ya nuna munan jabuni akwai wata duniya can ba san inda ya gano ta ba shedan da ya bai wahayi to yan uwa na dalibai yana da kyau duniyar yau fa da'awarta ta saba ma irin mu tsaya akan abin da muke akan shi a'a manhajinmu yana da kyau na karantar da aƙida kuma yana da kyau mu san aƙidun waɗancan shi yasa kuke ganin har ƙasar Saudiya a yanzu akwai ƙism na al'adiyan wal firaq al'adiyan wal firaq kuma ana ta littattafai akan al'adiyan wal firaq su kansu tura suna da religion compare faransa akwai shi ingila akwai shi shi yasa ba wai wani sabon abu bane amma yana da kyau musan salon da'awa na zamani canzawa yake yi kowane zamani yana da nashi tsari wanda ya kamata a gudanar da al'amura a cikinsa mun ji wannan da kyau ko shi yasa ismu ismu kirdin nan ku yi ta neman su jiji din nan ku yi ta neman su ku san ma'anar su ku nuna ma al'umma musharin da ke cikin su yan tabi'a zan ba ku misali suka ce ai duniya babu Allah aka ce to ya aka yi abubuwa suke canza suka ce kawai transforme wai wasu ka'idodi ne annan suna haɗa kansu suka ce ɗan adam da ba ɗan adam ba ne canzawa ne daga wata halitta ya kuma wata halitta ya ake gane wannan suka ce to yanzu a ɗauki ɗan adam idan mutum ya mutu za a yi masa kabari in ma wanda za a yi ma kabari ne ko ko kuma in ya mutu in ba a yi masa kabari ba suka ce to daga nan amaliya ta tahwili za ta fara idan ya mutu an sa shi cikin kabari to jininsa zai bi ƙasa sai itace da suke kusa su janye wannan jin shi ko ƙasusuwan da jikin sai su koma ƙasa to yanzu ƙasan nan za ta iya transforme ta koma wani nau'i na sinadari mai ba da abin shuka idan aka sanya hatsi hatsin da ƙasar za su transforme su sake ba da waɗansu hatsi su ne za a ci jinin kuma zai je cikin icce idan icen ya jashi zai yi transforme ya koma firbi idan ya koma firbi 'ya'yan itace ko sai su fado ƙasa in sun fado ƙasa sun sake komawa ƙasa kenan dai ƙasar za ta sake za a sake yi mata shuka idan kuma ba su koma ƙasa ba aka samu ɗan adam ya ci to sai koma maniyin ɗan adam sai ɗan adam sake fitowa ɗan adam idan jakki ne ko jaki ya zo ya ci wannan 'ya'yan itacen to kenan kaga jinin nan na dan adam ya shiga cikin jaki sai transforme ya kuma maniyin jaki sai a samu jaki idan tsuntsu ne ya ci sai kuma tsuntsu suka ce haka ne sun ka ce la ilaha wal kaunu magga babu wani allah da ake cewa labari ne ko ake bayarwa duniya ita ce take juya kanta ita ce allah kanta wanda ya kamata mutum ce shi da kyau abu na biyu kafin da shiga cikin karatun littafi saboda mukaddima ce mai muhimmanci shi ne cewa za mu ga wani lokaci sai a kawo manhaji na aƙida wanda ya sa'ama aƙida ta salaf me nake nufi da wannan yanzu kun ga akwai nazariyatu shak ko manhajin shak wai idan za a fara bincike game da ubangiji za a fara da shakku yau wannan in ka yanzu ƙasar lubnan akwai wata firka a rakirta firkatul ahbash firkatul ahbash akwai wani doktor a kasar saudiya az-zahrani na mace farkon sunansa shi kan wannan aƙidar yayi bincike doktora ɗinsa a kasar lubnan wani mutum ne ɗan ƙasar habasha ethiopia kenan ya je can ya kafa wannan firka ahbash da haƙarami yanzu wannan aƙidar da su sauran gulatu sufiya da irin su taha hussein da suka je kasar faransa suka yi karatu wannan makaho na kasar misra wanda karshe dawo ya rikice ya zama musiba ga kasashen musulmai suka kawo nazariyatu shak wanda suka dauko daga turai me nazariyatu shak wai in za a fara bincike kan komai da shakka za a fara yanzu misali in an ka ce to Allah subhanahu wataala sai a ce to babu tabbacin akwai Allah a yi bincike sana a gano akwai Allah da shakka za mu fara in an ka ce alkur'ani sai a ce a'a alkur'ani ka aida da maganar Allah ce a fara da shakku sana a yi bincike a tabbatar da alkur'ani maganar Allah ce in an ka ce hadisai sai a ce a'a hadisai ka aida da su a koma a yi bincike sai an gano cewa hadisai sun inganta ma'ana ba a yadda da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi su sai an yi shakku ko ko ba a yadda da manzancin manzo ba misali sai an yi shakku sannan a tabbatar da lallai suke nuna haka ha ba gaskiya ba ne annabawa in sun ka fara da'awa ba da shakka suke farawa ba Allah ya ce qalat rusuluhum afillahi shakkun fatiris samawati wal ard su'alun inkar istifham lil inkar huna yanzu har cikin kasancewar Allah ana shakka a wato waye halice samai da kasai shi dan adam din waye halice shi to kun ga irin waɗannan nazariyat da kuke jin nan ma an nazariyat nazariyatu kaza nazariyatu kaza yana daga cikin abin da ake yakar kasashen mu da shi kuma wallahi janibin aqida yafi kowane janibi haƙari wallahi da za a yi mana ruwan bama bamai ba ina fata ba a karkashe mu gaba ɗai idan mun mutu da aƙida ta musulunci mun mutu akan aƙida ta ahli sunna wallahi mun yi nasara amma wallahi da za a ba mu duk daɗin duniya muna raye a kawo muna aƙidu na kafirci mu yadda da waɗannan aƙidun to in mutum ya mutu akan wannan ya shiga azabar da ba ta da iyaka iya abin da mukinka zai ma a duniya ya kashe ka in kana da imani ka mutu bayan mutuwa bai da wani abu bayan wannan haka masu sihiri suka gaya mafi fir'auna suka ce inda ba ta kudi hadhihi alhayatid dunya hukuncin ka duk iya abinda zaka iya yi bakin da duniya kana kashe mutum yana haɗuwa da mala'ikun rahama innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almala'ika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun shi yasa jalibin aqidan da kuke gani shine jalibi mafi hatsari kuma in an ka gubbata muna aqidan ‘ya'yanmu da matasanmu da al'ummanmu wallahi an ƙari da ku Allah ya taimake mu to ina ba ‘yan uwa haƙuri wannan muƙaddima ce wadda kamar ina ganin ta a matsayin wajibi shi yasa na kawo ta yanzu za mu shiga cikin littafi na al'imamu tahawi gada-gada malam ya ce alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya nan wagga al kai hatta jinsiya ce an tana iya akwai jinsiyya akwai ahadiyya sannan akwai istighraqiyya su kansu waɗannan suna karkasuwa an tana iya ɗaukan ma'ana kusan guda goma sha ɗaya abinda ka sani da an ce al sai ka ce littarifi bai yi ba akwai saura ka koma cikin wani littafi sunansa muhnil labir an kutubil a'arib libni hishamil ansari al tana ɗaukar ma'ana fiye da goma duk ya kawo su shi yasa da an ce al bata ƙare ba sai an san wacce ta cikin su to an ce jinsiyya ma'ana wadda ta haɗa dukkan jinsin abu Allah ya ce kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitaba Allah ya saukar da al-kitaba inda in kace al-kitaba sai kace littafi domin al-kutubu al-littafi to amma kuma littafi guda Allah sauka tare da manzanni akwai attawa akwai injila akwai alkur'ani akwai zabura wannan gwada aka faɗa ne banda ba waɗanda ba faɗa ba to idan alkitaba in kace littafi ke littafi guda aka ba annabawa to kuma ga qur'ani ya faɗi ba littafi guda aka ba su ba kenan nan al jinsiyya ce wa anzala ma'ahum jinsal kitab jinsul littafi mun gane da kyau to dukkan yabo da godiya sun tabbata kenan dukkan jinsin yabo da godiya sun tabbata lillahi ga Allah rabbil alamin Allah shine ubangijin talikai dukkan alalamin kullu ma siwa Allah duk abinda ba Allah ba sannan malamai suka ce ishtiqaquhu min al'alama daga alama ne domin al-makhluqat tadullu ala al-khaliq domin al'alam wato alamatul ala mujidi yadullu ala mujidi yana da kun da ya samar da shi malai yace to qala al-allama mai littafi galibi ba shi ke ce maka shi allama ba idan za a bayani kan littafin mutum sai a ce ƙarar allama kan wani yanzu kun san yanzu misali yan shi kun ji malami zai fara littafi ya ce maka shi allama masu mukaddima wani lokacin kafin a fara maganar malam sai su yabe shi ya ce ƙarar allama babban masani ya ce nan al'atta'u wato litta akidi ya an ka ce musulmi yake nufi to musulmatu to al'allamatu babban malami ba wai babban malami ya bazarce kuma zan ce malam ba an gane ko wagga ta'un tana da kuwa litta akidi to na irin ta ce ba wai dole sai mace ba hujjatul islam hujja ta musulunci hujja ta musulunci wannan ana nufin kamar hujja ce ta musulunci amma malamai suna cewa wannan usulubin kuskure ba wani mutum wanda yake hujja akan musulunci musulunci yake hujja akan kowa mu fahimta da kyau duk wanda ya ce maka kai hujja ne akan musulunci a'a sai dai ana iya cewa kana daga cikin masu ba da hujja game da addinin musulunci amma musulunci shine hujja akan musulmi ba musulmi ne hujja akan musulunci ba ya za mu gane wannan cikin musulmi ba masu shan giya musulunci ya da a sha giya cikin musulmi ba masu caca musulunci ya da a yi caca to yanzu turawa sai wani musulmi ya yi wani kuskure sai su ce musulunci ne ya tura shi ya aikata wannan alhali musulunci bai umarce shi da wannan ba a matsayin shi na dan adam ya je aikata wannan kuskure kenan musulmi ba su ne hujja akan musulunci ba musulunci shine hujja akan musulmai idan mutum musulmi yayi kuskure ba a cewa musulunci ne ya ce yayi a'a kuskuren sa ne yayi kuma wannan addinin mu ne ake ma wannan akwai yan tawaye a duniya a kasashen turawa kuma waɗanda ba musulmai ba ne amma ba a taɓa cewa addinin su ne ce su yi wannan yanzu idan wani kai hari aka ga musulmi ne sai a ce terrorist amma in dan wata kasa ne sai a ce a'a il a un problème de mentalité kaga yana da matsalar kwakwalwa mu namu ne kawai ake cewa dan ta'adda to don haka idan masu kare haƙƙin ɗan adam sun zo wani mutum ya zalunci matarsa ina ne musulunci ya ce mutum ya zalunci matarsa a musulunci bai da zalunci ba kuskure ne musulmi ya yi ba musulunci ya umarce shi ba kuma ba nan ɗaya ne ake zaluntar mata ba duk duniya ana zaluntar mata kuma musulunci ya yi kotu ya faɗi ayoyi in an zalunci mutum ga yadda za a karɓar musu haƙƙinsa mu ban buƙatar dokokin ku abu ja'far sunansa abu ja'far alwarraku galibi in kuji an ce ma malami alwarraku yana da alaƙa daga alwaraqatu malami ne mai ilimin sarrafa takarda ko mai yawan sayar da takarda malamai a wancan lokaci za ku iske suna yin kasuwanci idan malami ya samu damar yin kasuwanci abu ne mai kyau amma kasuwancin da ba zai hana ka kai nemi ilimi ba ba zai hana ka ba kuma wato kai da awa ka karantas ko ba haka ba idan wannan ba zai yiwa ba bai yiwa kawai dan kasuwa sai ka samu wata ɗan karamar sana'a ko ka je ka karantas a makaranta a rinka baka abinda za ka iya gudanar da rayuwarka domin ba bin ka za a yi ba ba wanda zai yi malami sai Allah ko a saudiya limamai suna da biya amma ba wai gwamnati ta biya su a ana ba su ne saboda su tsaya su kula da aikin addinin musulunci mun fahimci wannan alwarraku mai sai da takarda ko ko mai buga takarda tana yiwa yana da wannan shi yasa malaman hadisi gwada alwarraq ko alhabbas mai sai da gurasa zamu ce ko biredi da sauransu at-tahawi mutumin tahawi mun ce gari ne ake kira taha a kasar misra bi misra na alba'u zarfiya ce a ƙasar misra ba'u tana ɗaukar ma'ana fiye da goma ko kusan goma ka koma cikin muhnin labib an kutu bil a'arib libin hisham al-ansari ko ka koma cikin hurufin ma'ani da malamai suka yi daban-daban ka ka ɗauki kullum ba'un ma'ana ɗaya gare ta ba'un tana zakuwa da listi'ana bismillah ai asta'inu billah alba'u tana iya zakuwa litta'alil ji'tu bi sababi kaza sannan alba'u tana iya zakuwa wato azzarfiya ta nuna wuri walaƙad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla ba haka za a yi ba abin kullum sai mu shiga cikin matsala to bi misra a ƙasar misra ba mu ce bi misri ba saboda misra mamnu'un min as-sarfi na ba za mu ce wani da cakai mallam an ce bi alba'u harfin jarri ba ji ka ce bi misra bi misri ba وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا ممنوع من الصرف نبيل ككسرة قالوا بإلمي تعالى يتوجه يتتو رحمه الله Allah ya masa rahama Allah ya masa rahama kuma Allah ya ma dukkan musulmi rahama hadha dhikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaa yanzu an shiga cikin bayani wannan tana yi wa wancan bayanin na kala ba shi kawo shi ba kawai shi ya ce hadha dhikru bayani tunda shine zai faɗa ba sai na ce na ce ba wannan shine bayanin aqida ta ahli sunnati wal jamaa ala madhhabi fuqaha al billah akan madhhaba fuqaha masana na almilla wato hanya ta addinin musulunci wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa ya an ce fuqaha kuma wani lokaci ana nufin fiqhu muna ganin wanka dauke shi kawai na mazhaba a ake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ad-din ba ana nufin Allah sanar da shi addini ba addini ya tsaka fiqhu na mazhabarka ko maka fiqhu al-madahib aqida ba cikin fiqhu fi dini take shi sa ake kiranta al-fiqhu akbar mu yi hattara saboda fahimtar nasu wani lokacin yana daga cikin abin da zai taimaka maka san hujjar da zaka bayar abi hanifa to kaga shi mazhaba shi ta fiqhu mun kace karshe ya koma dan hanafiya an-nu'man bin thabit sunan shi kaga abu hanifa ba sunansa bane sunansa an-nu'man bin thabit al-kufi mutumin garin kufa wani yanki da cikin ƙasar iraki ake kira kufa kuma har yanzu akwai wannan gari kufa da basra waɗanda su ne suka shahara game da ilimi na wato na hauke manya-manyan mazahib na nahau a can suka samu asali ha aka samu madarsa ta bagdad da madarsa ta andalus sannan ha aka samu yanzu almajami'in lugawiyya da suke kula da matsaloli na lugar duniya wanda babban su dai shine masma'al lugha na alkahira ya kamata ɗalibi ilimi in ya samu littattafan shi ya riƙa ya ga matsaloli na lugar zamani babu lokacin zamu bayani kan wannan ya ce to wa abi yusuf da abi yusuf shi abi yusuf ɗalibin abu hanifa ne yaqub bin ibrahim al-ansari wa abi abdullah da baban abdullah muhammad bin al-hasan ash-shaybani wanga duk aqida su ce anan abin da ya kamata mu gane ashe malaman fiqhu na farko kuma malaman aqida ne mu fahimta da kyau malaman fikin su abu hanifa a da su ma malaman aƙida ne aƙidar su ita ce aƙidar salaf to wani sai ya karanta fikihun mazhaba amma a aƙida sai ya kauci idan da gaskiya ne to sai ka bi aƙidar su ga ta wannan aƙidar da a bayani aƙida ce ta abu hanifa kuma ita ce aƙida ta imamu malik ita ce aƙida ta imamu shafi'i ita ce ta aƙida ta ahmad bin hanbal kaga da littafin aqida ne ba mu kimu shi karatu amma an ce Abu Hanifa aqida shi ce muku yanzu sai a ce a'a fiqhu daban aqida daban to ya za ka ɗaukar aqida ka ɗauki fiqhun mutum kuma gabar aqidar sa bai ba yace to ridwanullahi alaihim ajma'in Allah ya yarda da su gaba daya wannan galibi ana cewa radiyallahu anhum ga sahabbai ko istilahi ne amma dan kai addu'a ka ce radiyallahu an ware ba a yi cewa kamar kayi kuskure sai dai ba musalah bane wanda ake amfani da shi don wata za su yi amfani da shi don su kwatar da mutane duk muminai Allah yana cewa radiyallahu anhu wa radu an zalika liman khashiya rabba ba sai sahabbai ba amma dai mustalah ne an ce rahimahullah malamai da sauran abin nan ridwanullahi alaihim ajma'in sahabbai saboda qur'ani ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladina ittaba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu ya ce to wa ma ya taƙiduna da abinda suke itikadi da shi suke kudurta shi min usuluddin na usuluddin da an ce usuluddin ana nufin aƙida domin ita ce tushen addini idan babu aƙida babu addini mun fahimta ko duk da yake yanzu in kun ba a jami'o'i sai a ce kulliyatu usuluddin ana nufin inda ake karatun alqur'ani da sunna to aƙida tushen addini ce kuma alqur'ani da sunna sune tushen aƙidar kaka ce an yi kuskure wa yadinuna bihi rabbal alamin da shine suke bauta ma Allah aqidar da ake bauta ma Allah da ita ingantatta aqida kafin mu shiga mu ci gaba shine cewa nan da malam yace aqida ce ta Abu Hanifa da Abi Yusuf da kuma Abi Abdullah ba yana nufin ba su kaɗai da suke da wannan aƙida cikin malamai a a wanda aƙida ce nan ya yi magana ne kan sashe misali ne ya baka wannan ita ce aƙida ta sahabbai ita ce aqidar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita kuma ita ce aqidar Imam Malik da Abu Hanifa da Ahmad bin Hanbal da Imam Shafi'i duk aqida suke nan wannan misali ne kawai ba yana nuna cewa bakin su bane an ka cewa ibadur rahmanil ladina yamshuna ala al-ardi bayan Allah sune da suke tafiya bisa doron kasa hauna ana iya cewa cikin suna taka kasa da sauki ko ba haka ba ko cikin natsuwa to waɗanda ba su tafiya da natsuwan ba su bayan waye na ana son a yi magana ne kan waɗansu kenan nan malam da ya baka misalin waɗannan ba wai yana nuna su kaɗai ne suke da wannan aƙidar ba mun fahimci wannan da kyau ita ce aqida ta Imam Malik ita ce aqida ta Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal ita ce aqida sahabbai ita ce aqida da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita aqida ta manzon sallallahu alaihi wasallam yace na qulu zamu ce fi tauhidillah a cikin kadaitar da Allah daga wahada yuwahidu tauhidan wahid aya wahada ya kadaitarwa to ga aqidar mu mu'taqidina muna i'tiqadin wannan بتوفيق الله قداتروا تعالى yan uwa musulmi neman taufiki na Allah a cikin komi wajibi ne wallahi in babu taufiki na Allah duk abin da kaga kafiran nan suna yi in Allah ya zare maka taufiki sai kai abin da yafi shi shi yasa ka gode ma Allah da Allah ya baka aqida ingantatta yayi ka musulmi kuma kai yarda da aqida ba wayon ka bane ba dubaran ka bace an gane ko kalima ta taufiq malama hadda alkur'ani suka ce su bi ta zuwa cikin alkur'ani wuri na farko munafikai ne suka faɗe ta in aradna illa ihsanan wa tawfiqa wuri na biyu kuma wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu ilayhi uni suka ce bakin nan dai ta zo malamai masu kula da kalmomin alkur'ani ma ya an samu kuskure gaggano ta uku gagaruta sai ka gaya muna to Allah ya ba mu dacewa duniya da lahira yace to inna Allah ta'a inna Allah wahidu Allah ɗaya ne la sharika lahu bai da abokin tarayya yadda na karatun wannan littafin duk mas'alar da malam ya kawo za mu yi ƙoƙari mu kawo dalilai iya gwargwadon abin da ya saukaka a cikin alkur'ani ko cikin sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ko gaba daya saboda karanta abu babu hujja da dalili yana da cikin abin da suke cewa ai maganganun da ake faɗa ba gaskiya bane to sai a ba su dalilai wanda mai karba ya karba wanda ba zai karba ba ya bari Allah la sharika lahu bai da abokin tarayya fi mulki a cikin mulkin sa na farko dai fi zatihi bai da abokin tarayya cikin zatin shi balle a ce Allah ya rabu uku kamar aqida ta kristanci trinity a ce Allah uku ne kuma guda ne kaga sun nuna Allah ya yi tarayya da annabi isa cikin zafin zawal iya billah Allah bai da abokin tarayya a cikin sifofinsa bai da abokin tarayya a cikin sunayensa bai da abokin tarayya a cikin ayyukansa duk waɗannan Allah bai da abokin tarayya a cikin komai laisa ka mithlihi shay وهو السميع البصير kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan a cikin ayoyi daban-daban da suke nuna cewa Allah bai da abokin tarayya a cikin komai wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulm wa kabbirhu takbira ko ba haka ba qul innani hadani rabbi إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت كاد أنه ما تحقق أمرتش نوكم شيني وانا مجي كوي بشي مو فايتونا نكتب تو معنا وانا كنا سيمجي زواقا ما نجد ولا شيء مثله ba wani abu da yake kama da Allah mun ji wannan dan ya ce laisa ka mithlihi shay to ai wannan abin da ke son na ce don matsalar da za mu faɗa mu kawo dalili shine tsarin karantarwar da ya kamata mu tafi akan shi yanzu kun ga sai a ce alfiqhu wa adillatuhu ko ka bari to al-aqida da adillatuha dan me zan fadar magana a cikin aqida banda dalili akan ta bai dace ba kuma idan na ba da dalili akan abu wannan zai sa wani wanda ake cewa ai babu dalili akan abin shi sai shiga da ba gaskiya bane ba wani abu da yake tamkar Allah to amma waɗanda suke kiyayya da aƙida ta ahlus sunna musamman in shi'a sai su ce maka ai hadisi ya zo cikin sahihi muslim ai an ce wa khalaqa adam ala surati Allah ya halicci annabi adam ala suratihi akan surar shi to hidin nan shin yarje ila Allah aw yarje ila adam ce a su saboda ɓanna suke ne ba alladina fi qulubihim zaygun ko fa yattabi'una ma tashaba ala suratihi a a tunda ai annabi adamu ya gabata wannan sura da kake gani wadda Allah halicci annabi adamu da ita ko wadda Allah baka labari ko ba haka ba to ita ce Allah halicci adamu da ita sannan wanda su ce a ala suratihi na kuma ne zuwa gani zuwa ga Allah subhanahu wataala yan shi a su cikin sahihi muslim sahihi muslim ta hankali kuka yadda shi sai a ce masu a ya an ce sura ko da ma an maida damirin zuwa ga Allah zatin Allah ya bambata da mi zatin ɗan adam ba mu san yadda kaifiyar zatin Allah take ba to yadda zatin Allah ya bambanta da zatin halittun shi to haka ne ko da damiri ya kuma ana suratihi ba ana nufin ba sura annabi adam da sura Allah ɗin ba sai kuma fahimta ba an ce bal ya zahu mabsuta tani ko ba ka da bani ya zakan Allah yake ba musali ba kinan da haka dai ya tiyana da hannaye suna nan da shi kama yaliqu bi jalali don in ka cire ma ka ce a'a to ai halittu ma suna da mi suna da hannaye shi yasa mun ka ce to ai Allah yana da karfi to ai halittu ma suna da karfi duk abin da za ka faɗa ɗin sai a zo kuma su ma halittun suna da shi kaga kama kanka wahala kewaye da ɗaya kake yi gaban za to don haka ko da mun ce suratun yarje ilallah zatin ɗan adam daban zatin allah daban don haka bayyuwa sura allah ta zamanto daidai da sura ta adam to wala shay a yu'jizuhu ba abin da yake gajiyar da allah ba abin da ya buwaye allah inna allah ala kulli shay'in qadir wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard wannan dalili da mu bayar akan kowace fakara gurgudu wanda yana da alaka da alqur'ani ko da sunna ba abin da yake gajiyar da Allah Allah ne ya faɗa inna Allah ala kulli shay'in qadir wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard wala ilaha ghayruhu ba wani abin bauta la annafiya da jinsu ce ta kore dukkan wani abin bauta annafi la ilaha kowane irin abin bauta babu ghairuhu in ba shi shi ba annafi wal isbat la ilaha illallah la ilaha ba wani abin bauta kowane iri ne illallah sai Allah ka kore bauta ga kowa in ba Allah ba ka tabbatar da ita ga Allah shi ne ma'ana kalmar shahada nafiyun wa isbat dukkan annabawa da wannan da'awa suka zo laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr wa ila thamuda أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ba wani annabin Allah da ya zo da tauhidi ba kuma waɗanda nassoshi ne na alkur'ani muke karantawa Allah ce bai taɓa turo wani annabi ba wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi sai mun musa wahala annahu la ilaha illa ana fa'budu ashe duk wani manzo duk wani annabi da Allah turo da wannan aqidar ne dan haka mu dan mun rike wannan aqida ashe mun rike aqidan magabata ne tun daga annabawa da awar haka ne take gudata mun fahimci wannan da kyau wani zai ce to ai ba faɗi annabi adam zamanin annabi adam mutane suna akan tauhidi ba sai an faɗi dama shi annabi nu gwagwarmayar da awa ai zamanin shi ne shirka kan dawo da haka ba mu bukatar da wani sito ai ba faɗi annabi adam kana zuwa annabi adam shi ba ba a ƙida yake da ita ba ya ce to ƙadimun bilaftida ƙadimun shi da suke cewa wanzajji ba sannan kuma suke cewa ba allah ya wanzu ya an ce ƙadim shi ne abinda ya daɗe ya jima bilaftida'in amma bai da farko Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yayi ta'aliki ga wannan littafi ɗalibai ilimi ya kamata ku samu wannan ta'aliki din yayi bayani mai tsawo na nuna cewa wannan lafazi na qadimun yace hadha al-lafzu lam yarid fi asma'illahi al-husna bai zo ba a cikin sunayen Allah babu inda Allah ake kiran shi al-qadimu cikin Qur'ani sannan kuma babu wani hadisi ingantacce da ya zo ce cikin sunayen Allah akwai alƙadimu su kuma sunayen Allah da sufofinsa ba da ra'ayi ba ne ko ba karɓar ne tauƙifiyya ce tsayawa ake yi sai an samu nassi kuma nassi ingantacce ƙara to da haka wannan suna na ƙadim bai tabbata ba cikin sunayen Allah ko sufofin Allah sai dai akwai lokacin da ake faɗar wani abu min babil ikhbar to babul ikhbar da ba da labari ko da nasi bai zo da abuwa yanzu ina cewa misali allahu mawjud akwai allah to ai mawjudu macin sunan allah bane ba cikin sifofin allah bane amma hana min babil ikhbar to wanga qadimun in min babil ikhbar ne malam ya kawo shi sai a ce to min babu ikhbar ne amma bai daga cikin sunayen Allah daga cikin sufofin Allah amma in ya sai shi cikin sunayen Allah ko wannan bai shiga daga ciki don babu nasu sai dai sultanin Allah shine ya taba zuwa cikin hadisi wa sultanikal qadim sultan na Allah shine al-qadim amma ba za mu dauke shi mu ce wannan yana daga cikin sunayen Allah ko sufofin Allah to qadimun bil ibtida'in wa da'imun bilantiha Allah yana da madawwami bilantiha'in ba tare da ƙarshe ba aya cikin suratul hadid huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin hadisi na Abu Hurairah cikin sahih Muslim Allahumma antal awwal falaysa qablaka shay wa antal akhir falaisa ba da kashe kaga wagga bilanti da'in nan wa bilanti ha'in alqur'ani ya tabbatar da shi Allah bai da farko bai da ƙarshe ba a cewa me yake gaban Allah ba komai gaban ubangiji mun fahimci wannan to shi yasa komai za mu faɗa a kawo dalili la yafna Allah baya karewa domin Allah ya kare kin yayi ya mutu wala ya bidu Allah baya lalacewa ya mutu mu yi hattara in an ce ba da ya bidu ya kare ko ya halaka a ba da yubidu da alhamza ne fa a ba da yubidu ya halaka ko ya kashe shi yasa wannan abin da ake kashe kwari da shi ana kira shi mubidul hasharat ba ka ba mai kashe kwari to Allah na ya fina baya karewa wala ya bido Allah baya mutuwa Allah baya halaka dalilanmu wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut Allah baya mutuwa kuma Allah baya karewa ko haka ba yace wala yakunu illa ma yurid ba abin da yake kasance sai abin da Allah yake so فعال لما يريد والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب wannan dalili ne la tablughu al-awham al-wahm tunani zato la tablughu bai iya yin hasashe ya gano Allah ya riski Allah wala tudrikuhu al-afham fahimta ta waɗansu abubuwa ba ta iya kai ga Allah sai dai ka tsaya bakin inda Allah baka labari cikin alkur'an bakin inda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya baka labari ka tsaya bakin amma ka yi tunani in ni haɗa kaza da kaza za su ba da sura Allah da zaran ka fahimci wani abu surar shi a cikin kwakwalwarka to ba Allah bane don shi ne saka misali shi shai ba abin da zaka haɗuwa da shi karanta shi da Allah balle haka samu misalin shi sannan kuma wala yushbihu al-ana al-anam mutane ko halittu ba sa kama da Allah shi na tabbatar da wannan ya ce laisa ka mithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir sannan ya faɗa la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir dan uwa musulmi nan lokacin mu ya kawo ƙarshe na farko za mu ɗan je hutu na 'yan mintutuka kaɗan sai kuma mu ɗora ko da minti biyar haka insha Allah ta'ala sai mu dora da karatunmu na awa ta biyu insha Allah da ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa da mantu da Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh